الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata talatin ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma biyar ga watan biyu shekara ta biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid na shekul islam muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni wai sayan kayan wantara na halatta kamar wanda hukuma ta kan karfe kamar misali ko wasu motoci ko wasu babura wanda an san na mutane ne saboda wata mukhalafa an gane ko wani abu da ya kamata a ce sun yi ba su yi ba aka karbe baya halatta an gane ko shi a nan abinda muke so mu gane duk kayan da ya kasance akwai wani nau'i wanda yake na zalunci a kan shi wani baya halatta in an yi wantaran waɗannan kaya musulmi ya zo ya saya kamar irin wantara wanda yake na gidan duwan da abin da ya kama da haka saboda kayan an karbe su ne ba akan ka'ida ta shari'a lalle a takardu wanda yake na abun hawa akwai takardar da ta zama wajibi a matsayinka na mumini mai da'a ga Allah da manzansa dole ne ka yi wannan takarda yanzu misali takarda wadda take ba da izinin tuka mota ko kuma babur a takaice dai firmi to wannan dole ne saboda ita firmi an zo da ita saboda maslaha ta jama'a ya zamanto duk wanda zai ja wannan karfe wanda a karkashin shi akwai hadari ya zamanto ya iya wannan abu ya san dokokin shi da'a ga shugabanni akan irin waɗannan abubuwa da ake zawa da su na dokoki domin maslaha ta jama'a to wannan wajibi ne in ka yi da'a ga shugaba akan abin da ba saba ma Allah ba saba ma manzansa to ka tabbata cewa Allah ne da manzansa kama da'a saba musu kuma saba ma Allah subhanahu wata'ala ne da manzan shi akwai takarda kuma wadda ita ma yin ta kamar ita ma yin ta dole kamar abin da ya shahi binyat ita wannan an zo da ita ne saboda maslaha ta jama'a waɗannan kuɗaɗe da ake karɓa domin gyaran hanya to irin waɗannan yin su wajibi irin wannan in an kama mutum bayyana wannan takarda an zartar masa da wata hukuma to wannan ta dace ta dace a mahallinta amma ba a hukuma ta karbe ma mutum dukiya kwata-kwata kenan kamata yi a san dai abin da za a yi masa daidai gwargwadon karfinsa wanda zai shiga hankalin shi kenan a gobe ya zama turai kuma irin waɗannan abubuwa hallo kamata ya zamanto a sauƙaƙa su yadda kowa zai iya yi yadda kowa zai iya yi amma in ka ɗauka kamar ita assurance tsarin ta tsari ne wanda yake na zalunci domin ya saba ma shari'a cin dukiyar jama'a ne ta hanya wadda take haramtacciya don haka na a kama mutum a kan wannan takarda a yi mushi wata hukuba to wannan hukuba ba ta dace ba saboda asali ita takardar ta assurance ba a biyo ba tsari wanda yake na shari'a wasu ne kawai aka ɗaure musu gindi ake tattara dukiyar al'umma suke cinye ta wanda shi a tsari na musulunci lalle in har misali haɗari ya samu to akwai tsari na musulunci wanda ya bi ta hanyar da ake huddudiya ta shi wanda aka yi jinaya a kan shi aka masa rauni dangin shi wanda ya yi laifin su ne za a dura ma su za su tattara wannan abu wanda yake na diya a ɗan sanya musu lokaci kamar shekara uku haka ake hada diya in kamar misali ta kisan kai ce da abin da ya kama da haka duk wasu dangin shi wanda ake kira al'asaba kowa gwargwadon karfinsa za a ɗora mishi abin da zai kawo a hada a ɗan lokacin da aka sa a biya waɗancan wanda aka musu laifi in kuwa ya kasance bai da asaba ma'ana dangi waɗanda za su iya biya ko aka waye gari dukkansu talakawa ne to wannan kuma nauyi na kan hukuma a baitulmali ita za ta ɗauko ta biya diya haƙƙi ne a kanta to amma kasancewar ita wannan ba dole ba ne ba in baka cire ta ba baka saba ma Allah baka saba ma manzansa ba sai dai kana iya cira don ka kare mutuncinka kada a wulakanta ka kuma shi wanda aka tattara masa wannan kuɗi ya tabbata cewa a ranar kiyama sai yayo amansu saboda haƙuƙuwa ne na jama'a ya ci ta hanyar da bai halatta ba to don haka a nan abin da muke so mu gane shi inda an tabbata kayan nan da aka karbe su an karbe su ne akan zalunci to baya halatta musulmi ya zo ya saya irin wannan kaya wanda yake na wantare wantare wadda take ta zalunci amma ba wantare ba wanda kayan ƙasa ne na gwamnati ta zo da wasu sabbin kaya tsahin kaya ta tattara ta yi wantarar su wannan halaka ne amma kayan kwace haramu ne mutum ya zo ya saya idan an yi wantarar su daidai yake da sayan kayan barawo saboda in ka sayi kayan barawo kenan ka ce masa ya ci gaba da yin sata inda barawo zai yi sata ya rasa wanda zai saya to gobe ba zai je bai da haka Allah ya aje mana ka'ida wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniyar juna akan aiki na alkhairi da tsara dokokin ubangiji kar ku taimaka ma juna akan daukan zunubi da ketare iyaka duk wani aiki wanda an san akwai laifi a ƙarƙashin wannan aiki da ketare iyaka to bai halatta musulmi wato ya kawo agajinsa kuma bugo da ƙari fa'ida ƙarin fa'ida a nan hallo shi wanda ya irin wannan laifi hallo yi mai shafa'a kuma haramun ne na ka je ka yi tsaye saboda kana da alhurma ko kuma kana da hanya na cewa a fitar da shi alhali kuma ga laifin da na'am alƙalutu wadda ake yi kafin ruku ita ce alkanut ta wutiri ta wutiri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da jikansa al-Husayn ibn Ali ibn Ali ibn Abi Talib ko kuma al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib manzon Allah ya karantar da shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam lafazin alqanut farkon ta shine Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tai wa qini wasrif anni bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk har zuwa karshen ta innahu la yuzu man adait wala yazillu man walai tabarakta rabbana wa ta'ala maza Allah ya karantar da shi yace ya sanya ta cikin muturinsa to ita wannan akan yi ta ne kafin a yi ruku'u kenan bayan ka gama karatu lokacin da zaka duka ka yi ruku'u kafin ka yi ruku'u sai kai wannan addu'a kuma ba laifi kana iya biyowa baya da duk wasu addu'o'i na roƙon alkhairi na duniya da lahira in ka yi ta da larabcinta in ka iya da larabci duk wasu addu'o'i sai ka zo da su irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab da sauran addu'o'i waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna in ma baka iya su ba to zaka iya daga hannuwa zaka iya yin ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza ka zo da duk addu'o'in da ka iya ma'ana bayan kenan kayi ita wannan lafazin alkanu a ƙarshe kuma ka cike da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka duka kai ruku kuma anan akan daga hannu an gane ko daga hannu anan sunna ne mustahabba kuma sababi ne daga cikin sababba na samun karbuwar addu'a sai dai in ka daga hannu ka gama addu'ar ba maganar shafawa a fuska balantana kirji wannan bai tabbata ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka daga hannu ka gama addu'ar a ƙarshe sai ka sauke hannuwanka kenan wannan ita akan yi ta ne kafin ruku'u amma tare da halaccin yin ta bayan mutum ya dago daga ruku'u alƙanutun da ake yin ta bayan dagowa daga ruku'u ita ce alƙunuti lin nawazi domin wasu abubuwa na musiba da suke samun jama'a ta muminai to ita wannan akan yi ta ne bayan an dago daga ruku'u kamar yadda yake cikin wannan darasi namu na yau tare da halaccin ita ma za a iya yin ta kenan kafin ruku'u amma bayan ruku'u shine yafi dacewa na
misali ka kawo kwastomomi masu sabon sun saya kaya za a ba wannan ya
wani misali mutum ne yake da shago sai ya ce da kai in ka ga kiliyan abokan ciniki ka zo mun da su in ka zo in dai sun sayi kaya a gona to do a kashi goma kana da kashi daya kamar misali ya yanka maka cewa a kashi goma kana da kashi daya ko kuma ya ce kana da d ko kuma kana da 5% misali shin haka ya halatta wannan ya halatta domin wani aiki ne ka je ka yi masa kuma ka kawo masa abokan ciniki duk abin da aka saya iya abin da ya yanka na cewa zai baka hakkinka ne ya baka in kuma bai kayyade maka ba cewa zan kyautata maka zan maka wani abu in dai ka kawo mun abokan ciniki wannan halaka ne kai sai ka je ka nemo abokan ciniki ka kawo masa in sun saya to kuma kana da wani kaso a ciki in ya riga kun yarjejeniya da shi to abinda kuka yi yarjejeniya zai baka in kuma ba ku yi yarjejeniya to abinda ya ce zai maka na kyautatawa kuma a nan dole ne ya yi maka ya cika alkawari wannan halaka ne amma misali na ka zo ka kawo abokin ciniki sai ka ce a sai da mishi a kaza kaza misali ana saidawa a jika goma goma sai ka ce a samu shi a sha biyu ni za a ban bibiyin ta sama to wannan bai ya halatta wani nau'i ne wanda yake na yaudara na zalunci kai kawai ka kawo shi wurin da ake sayar da kaya kenan tsakanin shi da mai kaya za su yi ciniki maganar a dora ma wani abu a kai wannan bai halatta ba bai halatta kenan kawai ka kawo abokin ciniki ya sayi kaya in ya sayi kaya shi wanda ka kawo masa abokin ciniki abin da ya yi niyya na kyautatawa ya yi maka amma maganar cewa a dora min kaza kaza a kai to wannan kenan wani nau'i ne na yaudara ko kamar to da shi bai san da haka ba shi ka kawo shi ne sai kaya to menene maganar a dora maka abu kaza a samu wannan bai mata su ba kamar yanda irin wannan al'amari ya yaɗu a cikin jama'a a yau musamman waɗanda suke masu sana'ar hannu waɗanda suke ma'aikata akwai kantuna kawai sai su zo ba sun barka ba ka je ka sayo in har ka je ka sayo kaya sai su ce a ai wannan ba irin shi ba ake so sai an je wurin wani idan aka je wurin wanan nan kayan nan gaya kaza suke amma sai su sa a dora wani abu a kai in kayan jika ɗari aka saya misali to kowanne akwai abin da aka dora wanda yake nasu ne sai daga baya su zo a hudda musu wannan haramun ne yaudara ne bai halatta su da yawa akan samu haka wanda nau'i ne na zalunci sai a hana ka ka je ka sayo su za su je da kansu wai sai dai su kai ka wurin sai dai su kai ka wurin kawai shi a dole shi shine wasu ɗaki nan daman shi wannan ya san daman ga yadda suke kenan in abu kaza ne aka saya to shi an dora mushi kaza kaza a sama na shi in aka yi sai a ware mushi to wannan kwata-kwata bai ya halatta wanda wasu wali ya zubi lahi su sa ka sayo sama da adadin abin da zai isa yan abu goma ne zai isa sai su sa ka so sha biyar ko ashirin wannan abin da ya hau kuma daga baya sai su ɗauke shi ko kuma su je su maida kuma a ba su kuɗi shi yasa mafi yawa za ka ga allah ya zare albarka a cikin